سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم نسبة المنيكة كانوا وانا مطلاشي من البركة أو أنا أغواني البركة كليمي البركة هذا متعني ما صار البركة إنما mana gaisuwa irin ta da musulunci yace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda faralansa ya ba mu nisan kwana ya ba mu lafiya a muka haɗa wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da gabatarwa da tafsirin alkurani mai girma a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan kamar yadda aka saba gabatarwa duk shekara a shekarun baya kimanin kamar kusan shekaru talatin kenan da ta wuce wannan shekara insha Allah ita ne shekara ta talatin da ɗaya daga lokacin da muka fara yin wannan karatu kuma a cikin taimakon Allah a cikin wani shekaru talatin da ɗaya shekara uku ne kawai ba mu zo na ba kuma duka lafiya dan gara shekara ta ɗaya akwai ɗan abin da ba za a rasa ba da aka ambaci corona ya zama shi ne talatin da tara amma duka cikin taimakon Allah Allah na ba mu dama muna zuwa muna haɗuwa a wannan wuri ana wannan karatu kamar yadda aka sani a manya-manyan mutane da dama da sauran jama'a mutanen Allah mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ibada da a wannan masallaci kuma muke haɗuwa muke karanta alƙur'ani mai girma da su a wannan masallaci kama daga mutanen ita wannan anguwa da sauran wasu mutane da an goyi daban-daban a faɗin garin nan ke hada wasu ma wani bayan garin nan kama aka samun baki ko wasu yan cin rani haka da makamantansu wanda wasu sun zama yan gari wasu kuma suna addu'a suna komawa kuma duka mutan har da su yi wannan karatu waɗansu in suna raye wasu ba sa duniya rogonmu na farko shine dukkan bayan Allah da muke addu'a maza da mata muke wannan karatu da mata ko da ba su zo nan ba suna jin mu daga gidajensu suna amfanuwa da abin da muke karanta mazaje kuma waɗansu suka zo nan galibi a shigo wannan masallaci kuma a sabunta shi ba a karanta abin da ya zama sa ya waɗansu kuma da yar ganda ganda zauna ta waje waje haka dai duk wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala ya gafarta mu manya da ƙanana maza da mata wanda ko yanzu na rayu amma ba lafiya muna roƙon Allah Allah ba ku lafiya wata mada suna da harkoki yi ta hanyar da kullum na Allah ya muku Allah ya raba ku da babu Allah ya mayar muku wata kuma har yanzu ne ba za a rasa abin da za a yi ba su kuma muna addu'a Allah ya ƙara muku albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah madaukakin sarki wanda ta lafi mai warkar da su na gida da na su bukatun muna alkhairi muna roƙon Allah Allah ya biya sannan muna roƙon Allah ya biya bukatun na alkhairi na bayan Allah wanda suke neman addu'a a wurin wanda suke mana kyakkyawan da su abin da ya baya hannun kowa yana hannun Allah muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya ba mu falalan a yau idan Allah ya yarda a za mu da kato a cikin sufin namlin wadda aka fasar manzo Allah sun yana maka amma kafin za mu yi abin da muka saba yi su shekara idan muka zo za mu da karatu muka ɗage tambihi a kan magana hali to bana za mu fara tambihi a kan tsarki duk da cewa lokaci ne na azumi to shi azumin ma in babu tsarki babu Allah ba zai karɓa ba za mu magana a kan tsarki jama'ar musulmi a kula da tsarki sosai shi ne wankan janaba kenan ta hada da al'ada ta mata wankan haila da wankan jinin haihuwa kadan mata suka haihu ne ya dauke to waɗannan tsarki da muka faɗan nan idan babu su ko mutum ya alwala alwalar babu don da Allah ya magana alwala sai ce wa in kuntum junuban fatahharu in kun zama kuna da janaba to ku darki malan ku darki yana ku janaba to ayi alwala a ayi wanka duk mutum yake da janaba kuma sai zama bai wanka ba to ko ya alwala ba shi da alwala wanda bai da alwala ko ya yi sallah ba yi da sallah wanda bai da sallah ko ya aikata ayyuka na addini kamar zakka kamar azumi kamar aikin haji kyauta sadaka zumunci da duk wani abubuwan da ake da neman kusanci da Allah in dai babu sallah to Allah bai ku abu ba za a karɓa ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yadda faɗa a ji wanda Allah ya aiko ya sanar da mu cewar abu da ake fara yau mutum ya sabi a lahira in an ji a cikin ayyuka daga ayyukan mutum shi ne sallah karan sallah ta yi sai aka ji sallah ta aka ji sallah duk sauran ayyukansa masu kyau sai aka yi amma idan sallah ba ta yi ba za a dawo da sallah ba za a karɓa ba kan ko an dawo da sallah to duk abin da mutum ya aikata na addini an dawo da shi ba a da bukata kamar ka je da kayan ka kasuwa ba a sayar ba wani kila ko sai ba a yi ba dole ka ji abin mota a dawo da shi ko ka zubar saboda haka an sani da aikin addini ba wanda za a kawo aikin addini ya saya ya biya sai Allah shi kadai shi kadai ne yake sayan addini ya biya to shi kuma ba a san addinin da babu sallah addinin da ba sallah Allah subhanahu wa ta'ala bai ya son addinin da ba sa wanda bai da tsarki bai da tsarki ranar tashin alkiyama in an je fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗansu ayyukan su sun gaza mutum ba zai samu zuwa can ta gaba gaba ba sai ya zauna ta baya baya wankan janaba sai ya zo wanda ka yi shi cikin amana kai da Allah inna la yamuru kullu an zuwa amanat ila ale ala ce amana amma mai amana amana malamai sun ce wankan da nama saboda ba san kaji nama kuma bali a gano sun kayi wankan ko bakai to mun gane kayi da nama to mun san kayi wankan ko bakai amma dai kam a uhudu wani sahabi yawo amarya zai sata a ɗaki bai sata ba yakin kudu ya kashi yake ba zai iya zama a gida ya bar manzon Allah ba amma dai sai ta maza maza cikin gaggawa ya shiga ɗakin amaryar ya yi angwancin kagan kai ne kaji ana kaji mutane ya yi kagan shi kenan ma kai ba da miji ba amma ka ji anin maza a lokacin ya dace ya shiga wurin iyalin nasa ya sa ta ɗaka da ya gama abin da yake buri bai tsayaye wanka ba saboda lokaci ya gure masa ya ɗauki takwasinsa ya fita a cikin zama a cikin gudu cikin hamdari haka yi aka yaƙi yana ɗaya daga cikin shahidan uku shi shahidi ba a masa wanka ga shi da janaba ba amma inda za mu gane janaba illa ce sai da mala'iku suka ɗauke shi mala'iku ba suka dau gawar suka suka mata wanka suka dawo da jibril ya ji rasulullahi saboda yana da jaraba ne yasa muka je muka mata wanka suka dawo da ka san shi idan mudu bayan sun shahada an binne su a makwancin su suka shekara arba'in a kwance sai aka yi babban hadari a madina babban ainu ruwa mai yawa ya gangaro da kan dutsen nan na uku ya zo tona kamar ruka gaba ɗaya kamar ruwa ya tona ya fita su waje gasar a waje amma ba wanda likaba nan sai ya rufe ko ya lalace kowa kamar yanzu aka bane ba shekara arba'in kuma ba wanda jinin jikinsa ma ya buce kowa da jinin sannan da aka gane shi jinin yana nan danye a jikinsa kuma wani abin mamaki duk wannan mamakon hadarin da aka yi kuma aka yi wannan bai wanke jinin ba za ka yi sake jana'izar su aka samu wani wuri aka sake binne su shi ne inda suke kwanci a yanzu ke kaga yin babban sahabi kuma shahidi wanda ya samu shahada mai tsada wadda aka sami da gaban annabi ma zuwan sa lahira da janaba akwai matsala ni da kai muka da ba da rikiya za a yi da kai ana ka tunani ba wai kai ka tafi lahira ba ɗarki ba malamai abin da suka rubuta da alƙaluman sha suka yi sanda aka gano ma mutum zai mutu to so ake da mai janaba da mai jinin haila da mai jinin haihuwa kar ma su kusa da in yadda ake so in yadda ake so kuma in ba ya gagara ba a lokacin nan ya zama yana da ƙarfi suturar jikinsa tana da ƙarfi shimfiɗar da yake kwanci a kai tana da ƙarfi sai dai ya zama lalura amma in bai zama ba haka ake so ya zama kafin ma ya mutu saboda haka jama'a musulmi a kula da tsarki shi kamar shi ne ginshiki a cikin sha'anin addini wanda zai ake aikatawa da gabobi saboda kasancewarsa in babu shi ba sana bayan isra'i da miraji mala'ika jibril alaihi salamu ya zo wa annabi da lokacai da za a yi sallah ya zo da suratul fatiha hatta kitabi kuma da za a karanta ta a sallah to biya ana sauka da fatiha to biya ana sauka da ita shi da ana ce mata makiyatu ana ce mata madaniyatu to ka gani kenan mala'ika jibrilu ya sauko da fatiha wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sauko da lokatai da za a yi sallah a ran nan annabi ya je da daddare ya dawo kaman karshen dare sallar safi kan ta wuce sai a zahar ta yi sai ga jibrilu ya zo daga nan aka fara tsaye da lokaci a kan salawa da nan aka kama aka ci gaba har zuwa yanzu ake wanda alaye nasara ba ta irin wannan nasara ba shekaru barka ne yanzu gida zuwa yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar ta gwatun ba hijira ba haka sauƙarar manzala kan salawat amma haka musulmi bai canza ba yadda na kwarai ne musulmi ne na kwarai yana da a kai sunanta ba a canza ba lokacin da ba a canza ba adadin rako'inka ba canza ba komi ba canza ba hada tsari ba wanda ka jirgin ba ana da sallama a sallah sannan ya ƙari da kafara harama ko gaji sai dai ya fara da kafara harama ya ƙari da sallama saboda haka annabi ya kawo ta sallallahu alaihi wasallam to dai ya kawo mus'aloli shi jibrilu na sallah kamar mu tambaye tambaya daya ya ake yin kaza a ce kaza ne kamar ta ne ya ake ruku kaga mun ala da yake a ce ga yadda ruku yake ruku yadda yake cikin da a tsintsiya baya ya daidai kada ka yi ƙasa kunkumi ya sama kada ka yi sama kunkumi ya ƙasa a daidai da ka baya da kayi yadda za a zuba ruwa a bayan mutum ruwan zai rabu rabi ya yi ta wuyansa zai biye yi kwaroron zuwa wurinsa dan saura ya tsaya a garin bayansa in dai lashe yi saboda ya zuto ya da jekin ya ɗaura hannayensa a kan gwiwoyinsa karen namiji ne ya ɗan ware sawayensa matsakaicin warewa ya ware gwiwoyin hannun da kanka taɓa hakarkarinsa matsakaicin warewa sannan ya ware yatsotsinsa kar yatsotsin a kan gwiwo su taɓa juna matsakaicin warewa to an yi rukuku yanzu a nan mus'ala ɗaya ke kamar haka kamar haka mus'ala dubu goma sha biyu ne jibiru ya sauko da shi a sallah sarki shi kadai aka ware masa mus'ala dubu sauran duk suna ta a cikin sallah kai dan wana mu dage ni da shi da annabi ya sanya abu ya tace ya sanya farlan goma sha biyu bisa ga wannan waya sauran da ake cikin su zama sha biyar sharuɗa ne saboda haka na dan mana tanbiji akan sallah saboda babu sallah babu addini amma baka shaidu mu jama'a mun bai da sallah abun wasa yanzu mutum ya shekara arba'in yana sallah ko ya shekara hamsin yana sallah alwala na da farilla bakwai a cikin mul'alolin tsarki guda dubu an ka ɗauki bakwai sauran ɗari tara da casa'in da uku babu ba magajekar arba'in kana sallah wannan abu guda bakwai ɗin ba samu ba jama'a da ba idan kuma an ba mu dama ba sai mun ɗau allo ba ba sai mun ɗau takarda ba ba sai mun ɗau alƙalami mun yi rubutu ko mun ji an rubuta mana ba ba sai mun iya larabci dole ba babu a da kowane kalar yaren da suke magana in za a yi zance da kai akwai malamin da ya san yadda ake alwala kuma yana magana da irin wannan harshen da zai koya maka ga yadda ake yi a aikace in ka iya daga nan za a fara karɓar aikin sannan ga farilla daga nan ka fara ƙara samun promotion a fara ƙara ma girma a yi sannan a kai ga zuwa gaba ce ga sunoni to jama'ar mutunci da ya zamana da ya zamana sai an shekara na gano farilla ɗaya a cikin farillan alwala wata goma sha biyu ta fi juma'a hamsin don juma'a hamsin ne ke karata har ƙarin kwana wajen kuma to da sai an shekara na iya farilla ɗaya in aka je baɗi na ƙara iya ɗaya duk da haka dai shekaru na ya kai na iya a ce dai ba da kusa a nisan mala yana koya mun alwala ya gaya mun yin niyyar alwala ko farilla ne sai na rike da yaran mu yin niyya a alwala na yi niyya a zuciya ta don aikata alwala wata farillar da Allah ya faranta yin hakan a zuciya ta farillar na shekar su na iya haka bari da dawo ma da jin wanke fuska a alwala farilla ne na ƙara iyawa cewa a ce wancan burga da ake na alwala a ce farillan nan shekara bakwai ne na iya farillai bakwai da nake karun kana ba ka iya ba kan Allah jama ku duba nan saboda ka je ka tambaya ai mu gane wa'azi ba ma gane wa'azi ba ma jin wa'azi rashin jin wa'azi illa ne rashin jin wa'azi illa idan aka kin wa'azi ba aka yi shi kan wanda zai ma wurin za ka mu ga ta dabaraka a ce a ƙin wa'azi ma a kuru to shi kan malam abu da za su kasu ala da wanda suka ɓoye ma an na mina bayan wargudi min ba da ma bayyana da na sai ka ula ga al'adun wallah wa ya al'adun wallahi musu wanda suka ɓoye abu da na saukan na shirya Allah ce Allah ne musu to jama'a a zo a yi wa'azin ku dole ne balle kai mai cikin balle kai ne amma an ɗauki addini jama'a mun bai da ciwa amma abu da shafi duniya kuma ba a saka ka ba ba a ce ka yi ba ba a ce dole sai ka yi ba ba ka da malami a kai amma kowa ya iya yanzu dan zuwan wayan nan kadai bai ba ka aya ba dan zuwan wayan nan kadai bai ba ka aya ba mutum ko ya ji da ya ji na boko nan bai ba amma da ya ɗauko ya ga billah billah sai gane wannan lambar wani ne wannan lambar wani ne in ya taba ne ya taba ne sai ga yaran da ya ga yi da na jira yi ka ga kana ji na wai yi na jin ka ji ba sai ai ta magana wani za mu irin wannan karama sai wani kai waliyan ma sai manya su suke sun yi magana na nesa wannan sai na umar yana yana kan dumbar abin barin wannan yana hudu ba yana wa'azi ya tura sojoji suka biya kaza aliman da rawar an yi haji ake masu yawa sai daga kan mimbar da yake hango sojojinsa kafurai sun taho sojojin da sun tafi za su haɗu a hanya ba abin da ya hana su haɗu illa dutse dutse ne tsakanin da kowa ya haji ɗan uwansa amma kafuran na kusa da dutsen mummunan kuma na nesa kaga za su riga hawa kenan ya da suke kan kolin dutse sannan musulmi za su fara hawa za su dinga harbo muku cibiya daga sama tana gangarowa eh ga yi da ko an harbo daga sama tana gangara tana yi nisa kuma tana gudu sai harbi mai karfi kaga akwai alamar nasara akan wanda zai dinga harbowa daga sama ai ko ta gobe ake tsara wanda zai ga kan da sama da wanda yana ta kai na kallon kan da ai kaga da ba akwai bambanci wani komanda mai kura sariya sai da na wani fara kira akan mimbar yana kuma a madina yaji ya sariya ta aljabala la jabala ya ƙara lalatawa ya sariya ta aljabala la jabala ya sariya ta aljabala la jabala ko ugu bana ya ci gaba da hudubar ta ta juma'a ya kare ya fafa ya ce kumu ila salatiku a tashi a yi sallah aka da aka da zaɓar gare wani irin hudu ba kai mana mun ji kana kiran sariya kana kiran dutse bai kenan kake nuni ya sariya ne ya koyar da mara kafurai wanda yake yaƙi da su amma suna kusa da dutse ta na gaya masa shi ya ruga da gudu ya riga su hawa dutsen zai dinga harbin su daga sama to dariya kuma daga can ya bi jirgin san kasar ya bi ya yi gada abin umar ya masa umarni ya hau dutsen sai ga kafirai suna hau aka yaji aka nasara ya dawo ya bada ba lalle ya ji aka yi ta mamaki cikin sahabbai har a zuwa yanzu muna mamaki wannan karama wanda sai da umar ya nuna irin ta manyan waliyai manyan bayan Allah da yin magana da nan nesa da yanzu ba shi na jihar da na kara masa yarda in ana nuna wani abu na karama zai da abu daina ba shi ne manufa ba manufa a ɗauko aikinka a ɗauko ma'auni a auna a ga ya cika to me ba wani shi da alƙur'ani alƙur'ani ne ma'aunin aiki yadda ƙur'ani yake a yi haka kake yi a kasuwancinka a kiwonka a nomanka a ma'amalarka in za ka auro ha kake yi in za ka aurar ha kake yi in za ka waɗanka aure yadda ƙur'ani ya faɗa haka kake yi ya ga aure komai komai to shi kenan kai ne waliyin Allah ba sai an tsauni ka ta kare ala inna awliya Allah ne لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون هكا لا فدا shi kenan ka shiga ciki amma ga ita wani kaga kada akwai matsala amma ba sai babu ba akwai ga ma da yau da gani da ce a yi ta wani yau ba da irin waɗannan abubuwan ba shi za a yi ke jan kunnen wani almajirinsa halifa matili wanda shi kasan kai da ya karɓo kayan riga daga hannun shehu ya bai abdullahi abdullahi bai suka rage suka rage don kawo shirk da shirk islam abdullahi da garin su ne zo wajen shehu jami ta uku yake an ce a cikin salatul fati yake tsayu ya nan zai kasar gaba da ya taka daya kafarsa to kafa daya zai taka ta tsakiya ya yi rage kafa ne zai taka na goma shehu jami ta kuku ya zo wani ya ce gare na mana irin wannan yau da ka biyo da kaba ka biyo ayarin masu zahowa a kwan a tashi a kwan a tashi a zo a jihar mu da zuwa ga lafiya in ma lafiya da kaba ka sai da ka dawo nan ka yi jihar yau ba so yake a irin wannan barazana ka ana bin amma duk da haka yi dai da so ya hana shi dai wannan yi dai gonar lan musa in ya gane juna ne ba ya sha'awa ya duba ya duba in yi haka sai da bin da ka kuma jawo da jihar in almajirai su suna mamakin da kan su mamakin da karambari nan mai garajen nan shi ya mana wannan garaje shi yake mana wannan garaje to yanzu al'ummar annabi duk abin da ya zo na duniya ne ka iya ka iya keke ka duba da su ke da zai ke taba ka samu a duk amma sai aka walka ta buga ka hawaye wa dukin da ya ke ka iya wannan balla alwala ba kuma gare ka ka iya mashin wani ya iya mota farlan alwala ba kuma gaga an yi tada mika jama'a da Allah ya yi bari kana ya tada to biladir ba aka je idan ka ka san farilla da sunna din ka je wajen wanda ya je wajen wani ya koyo ya koya maka a aikace ba sanin farilla ba sanin sunna balle mustahab amma dai ya nuna maka ga inda ake wankewa ga yadda za a yi gyara daga farko haka ne dan da an taba ka a lahira ka ta ni fa ga wanda ya nuna ko ba haka za a yi bane ana tabo ka a lahira za a rika da kai baka san farilla ba baka san sunna ba kace a daka ko ba haka ba ga wanda ya koya kai malam wani kai ka nuna wannan jini to kai wa nuna maka shi ma nuna da malami ne sai ya nuna malami ne shi ma ko idan abu ya zo kan manzo Allah an gama kai to ku jira da ba wata magana ya an kare ai tun da zo kun manzo Allah amma ba wanda ya gama ba wanda ya san ba to ai na ga namu shi da Ali karamallahu wajen wajen wanda ya yi mana addini ku sare mana kai bas abun da maganin sa kenan shi da hukuncin sa tun da yake tambayi kowa sallar kwalawa kawai ke ba mu tamba azumi haka zakka haka hajji haka komi to a tsara kayan sa sabon ka kai aliyu musulmi mai la ilaha illa ku hari mata kai yake duna ji idan musulmi mai la ilaha illa yana cikin garka ya rayu za ka alaikin wai za a yanke masa hannu a kan rigar kaji yanke masa hannu to mu kuma kan addini alaihi mu yanke masa kaji ya da wannan yana cikin rigar da kai kai biri ne wanda da kai ka bashi ai ba mai taba shi da baka bashi bai dauka aka yanke masa hannu to shi ma wannan addinin na Allah tunda Allah a hannun annabi ya danka annabi ya danka a hannun sahabbai sahabbai suka danka a hannun almajiran su ma almajiran suka danka a hannun almajiran har yau har gobe kullum malamai na danka a hannun almajiran su ne almajiran su danka a hannun almajiran su ba inda ya je tambayoyi ne ya dauka ko na sani an ba shi ne to yaya aka yi sa kayayi an yi ta kare mata kayayi shi da wani malami da ya rubuta wani littafi na kiransa a wafi ya ce idan mutum ya wankan jaraba mai kyau ya yi alwala mai kyau ya yi sallah mai kyau bai rage komi ba yadda ake haka ya yi amma me ya faru la a cikin sani me ya sunna a cikin sani ba to an kyale ka tunda baka san farilla ba baka san sunna ba to wa ya gwada maka aiki a aikace wai babu yake dole bai da sallah bai da sallah bai da alwala bai da wankan jaraba don haka ba shi da addini jama'a kai ko irin zamanin da ma a aiko kuɗin kuɗa yara ana kawo masu bakan da biya sadaka an ce Allah ya ki addini da ba a tambayar ko wani malami mai gamsu ko bai faɗa ka ai Allah bai san addinin da ake kyau ba a tambayi kowa ba saboda haka jama'a da Allah na jawo hankalinmu da wannan mu daina yin wasa da addini ba abu wasa ba kuma a daina girman kai a addini girman kai duk girman da mutane ala gama da malam kana ga kaman ka riga kana yaro baka koya ba yanzu ka girma kuma kana kaman ka koyan da da kunya ana zuwa ka zuwa da wuri ala zuwa da yadda al-awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru bihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhiru ya tambaye ka ko iri irin ku masu yi wannan a tambaye ku Allah ya ce ban ba ku nisan kwana bane kan ni ban raya ku ku dade ba shekarun ku ya kai amma ya tazakkaru bi man tazakkara wasu malamai suka ce shekarun balaga ake nufi wasu ka ja shekara arba'in ake nufi to ko arba'in ne ne ma wani ya fi arba'in din balle ma shekarun balaga ake nufi shi ne magana mafi ƙarfi duk wanda Allah bai nisan kwana kai shekarun balaga in baka fi ƙarfinsa ba baka isa ka zagi ubansa a gabansa ba ko ka shi har ya san wannan matsayin ko da Allah wanda ya yi ya uban saboda haka jama'a don Allah a kula a daina wai girman kai a kan addini sabai ai yawancin da girman su wasu matsofi ne abu kuha haka shi ne umar ibn amir kenan shi ne mahaifin sayyidi abubakar sayyidi abubakar ya musulunta ni ya ta da manala wannan dattijo da mai ɗakin sa ummul kairi suna nan a maka kuma musulmi bane dattijon yawa kansa kiyamul layli ya ce wa mai ɗakin da kin ganki walla mu da himin musulun ta ce mai gida haka za a yi kawai ya gasa a gida a nan suka je da mu tsaya ɗanmu ya kai mu eh game da shi yaro makaranta fa mu bari ɗanmu ya zo ya kai mu sai suka jira sai ga abubakar ya zo to ka kai mu wajen annabi za mu musulmi abubakar ya ji daɗi ya kai mu manzo Allah sallallahu alaihi da na san waɗannan da tafai za su musulunta ba sai sun zo gidana ba ni ne nan zan je gidan da ba su karma shahada ka gana an warkar da mu an wa malam wa'azi ayi wa sauran jama'a wa'azi kai malam yanka ga babba mai son addini ka ba shi girma na shekarun za ka ba shi daraja ka lallame shi ka nuna masa addini abu da aka saka kake ai wani abu malamin da suke da mutane ma sai mu je da duk abun ya ne ma ba zai abu ba kai malamin in ka je ka gano ka bara mu duk nan da malamin ya wa'azin da ya fukan da mutum har ya samu mutum ya wa Allah fara fara ma wallahi malam ma shi dan wani malamin zai iya yin dalilin ma kamar addini in aka yi wasa kadan saboda zai kama ganganu baka je wanda ba sai ba sai ce kai ka sani shi bai sani ba sai ka bi da hankali sai ka nuna masa da waka ake girman kai bata ne yanzu ba zai muku misali guda daya kun ga giginya doguwa ce tana da girman kai gigiya ce Allah ya sa da ƙarfi tana da ƙarfi tana tsurowa da ta ganta da ƙarfi sai ce wa Allah girman kai sai ta haure sama sai ta tsawo sai ta tsawo sai aga ana ta manyan yaya a duba duk girman da kana nan zai fi na mamman duk tsawon nan kuma aka bar ta da 'ya'yan ta bi da kayanta inda girman kai take ji ta ji da kayanta duk yawan yayanta ta dauka kayanta to sai Allah ya kabewa kuma ai san kabewa ku idan ko sai ta kankanta da kai ga Allah sai ta kwanta sai Allah ya azuta da ƴaƴa manya manya ya hore kasa ce kasa ki dauka mata kayanta tun da bata mun girman kai ba yanzu kabewa ba dan kasa ta dauka mata yayanta ba dai ma ba za ta iya dauka ba sai Allah ji duk raunin tunda ta yawa Allah kankantar da kai to kawai ga darajar da Allah ba to haka kowane mutum to waɗannan ma gidiya ma da ta daga kai ga abin da ta sa wahala wata kankantar da kai ga abin da ta samu na ɗaukaka bali ƙara mutum idan kana so ka gane kula da kankantar da kai yadda yake jawo alheri yanzu mu ce wasalin ƙasa ƙasa shi wato ƙasa daga wasari na ƙasa ai shi ake zo ba na sama ba kamar ka ce ilmu ilmu sani ko i wasalin sa mere ne ba a ƙasa ba ne ya la'ana sun ilmu ko ba su jahalu ja wasalin sa ba sama ba ne waye ke so a ce masa jahili ba ka gane ƙasan ku to mu ce jina wadata ana gona ba son wadata amma wasu da kaza faƙaru fa wasu da aka matalauci waje zo wallahi in mutum ne yayi Allah ya sa kansa a kasa ba abu ba zai masa kyau to Allah ya kiyaye to na mana wannan zambi na mana kaddamu jama'ar musulmi akan abin da ya shafi tsarki da alwala da sallah Allah ya amfane mu da abin da muka faɗa almaktub manzo Allah sallama malam ne dan taba mana ko a biyu a cikin wannan sura da sura namli wanda bara insha Allah ana mu bana kuma yau za mu tashi in Allah da za mu wannan baye har ma karanta sai an kalli bace eh wannan ne Thank you. نعم الله أكبر وأذن yawa da wannan tura wanda a kan tafin lamu zai fara ana mata lakabi suratun namli a wata kira ana mata lakabi suratun kuda-kuda an gyara suratul namli an gyara suratul kuda kuda suran wato annabi turuwa ke an da bai abu ya zidu fasani wani babban malami daga cikin al'ummar manzon Allah yahuda suka sante shi suka kama shi suka tafi da shi suka yi suka yi rabu da annabi yaki suka ce za su yi masa tambayoyi in ya ba da amsa da dai su kyale karen ya mata ɗaya su yanka shi ba mata to shi ne suka yi kan masa tambaya suka kan masa tambaya kan masa tambaya har wato a cikin tambayar har sun zo kan tururuwa sun tambaye shi abinda ba mutum ba ba mala'ika ba ba aljini ba kuma yana wa'azi ke tururuwa ne ruwa suna nuna mana amfani da fa'ida na haɗin kai ana da buƙatar a cikin gida family su haɗa kai ana da buƙatar dangi su haɗa kai ana da buƙatar anguwa su haɗa kai ana da buƙatar gari su haɗa kai ana da buƙatar jama'ar musulmi su haɗa kai na ga ya gaji abu tare a jirka ne ruwa su haɗa kai tare suke gidansu tare suke komai da gare su ana ganin gidan sun nome sun gyara tal saboda haka wani ba zai cuta muku ba saboda ana ganin gidan za a gane akwai abu a wurin saboda haɗin kai saboda haka a yi ƙoƙari a rinka haɗin kai wannan zura mai lakabi kusur namli gaba ɗayanta an saukar da maka ayoyinta bisa ruwayoyi wasu malaman sun ruwaci ayoyinta shattakin ne da uku wata kira'ar surwace ayoyinta shata'in da kudu wata kira a surwace ayoyinta shata'in da biyar haka wannan sura take wadda ake wa rakami suratun nan ko surai alkuda kuda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana maka aka saukar da ita da wannan ayoyi tana da kalma daban-daban kalmomi kalma dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da tara a cikin wannan sura tana da harfa harfa daban-daban harafi dubu hudu da ɗari bakwai da sittin da bakwai a cikin wannan sura shi da na mukanta da kama haka bismillahi rahmanir rahim ta sin irin wannan harfa an ce Allah ne za abin da yake nufi da saboda sukan ɗauki fasarori mai yawa bayan karama shi da aka ce Allah alamu bi muradi bi dali abin da zama lafiya ce amma dai aka fasara sai mafi da ce shi ne a ce Allah ne ya san abin da yake nufi da wannan harafa amma hawala yau akan gano wani harafi ya fi yawa a cikin sura kamar mu ce nun ai na ga nun da harafi dai da fara da nun ara kuma in ga nun bai da nu'ara a cikin surar su suka biya a gabaran kowane harafi in ka ga zuwa ta fara kama a cikin ƙaf ana gane ku to harafi na ƙafu daga ƙago da ƙaurin ruwa su za su biya a cikin da ne bayan ɗaya a cikin wannan sura to irin wannan ana gano da irin wannan abubuwa ga ayatul kitabi ko wani mutum ga wata barkatun mutum ayoyin nan da ake karantawa Allah yake cewa ayoyi ne na alkur'ani ma'ana ayoyi ne daga ayoyin alkur'ani wa kitabin mubinin da kuma littafi mabayyani shi da alkur'ani wannan wato sifa ce aka yi aka yi adadi aka ƙara sifa wato shi alkur'ani yana bayyana mana gaskiya daga ƙarya shi ne za a barin qur'ani azari na wurin mu sai a shiga son zuciya kuma da zarar ba da qur'ani yake tafiya ba kaga son zuciya ya shigo hudan shi shirya ne hadin mai shiryawa min abdalalat daga bata wa busra da kuma al-yusri lil mu'min ga mu'minai al musaddiqina bihi ma zalika al-qur'ani ayyamu al-yusri bil jannati bil jannati idan wanda Allah yana alhijiri kowa ya kuma alhijiri a janna shi da ana kado akwai za a tabo kaji kawai kawo in an koma wajen nan biyu gargadi kowa ta yi na kansa sai dai in ba imani amma akwai imani kan kai in ba da Allah ne ya ce ba akwai mana Allah ya ce ba allazina yuqimuna salata mu'minai su ne suke tsayi da sallah kaga ba ce suke yin sallah ba a yuqimuna salata suke tsayi da sallah ya tura biha ala wajhiha suna yin sallah a yin nufi yadda ake darki haka suke darki yadda aka ci ala wala haka ake kowa haka ake yadda ka gama lafin ku ba nan annabi ya da zango da ne da kuma dina kuma ya ya da zango a kuma aka yi masallaci a wurin wani masallacin har yau yana nan har yau yana nan ana nan ana nan annabi ya komo madina ya wannan masallacin na annabi nan da kuke gani yanzu wanda shi ne matsalaci a nan Muhammadu da salama wanda ana annabi ne bace to da yi wannan matsalaci sai muna kai ma suka yi wani matsalaci kyau ya dawo bai dan kalulu don su kashe annabi Muhammad sai Allah ya tona a cikin kuma da sun gaishe annabi saboda magararwa ya zo ya buɗe musu matsalaci Allah ya karka buɗe musu annabi Muhammad ya karka buɗe la tukumbi abada ai ga aniyar su ga aniyar su ga aniyar su da yake amma wancan masallaci wanda san da karo aka gare ka aka gina shi a dogon masallacin uban nan nashi shi ya kamata ka tsaya idan zali ne mu da ayyuka kwakwaru wallahi ibn mutane ne a wurin akwai wasu mutane masu son tsarkaka Allah kuma yana son masu tsarkaka saboda tsadarki sai su sa dutse in ba gida ne su kaɗe shi a tabbatar babu shi sai su wani idan ba wali ne dan goge su karkaɗe su karkaɗe a tabbatar babu dan jirgi sai su wani sai Allah ba kana da dukan Allah yana so saboda haka ba kala kin da nan shi zuwa shi da kilomita hudu da kare wurin da Madina amma a nan da zuwa wurin kasa idan ziyara ta ko shiga masallacin kuma ya sallah har ma an ji annabi ya ce wanda ya sallah a cikin masallacin za a ba shi ladan kamar ya ji wara to wata ran wani mutum ya zo yi sallah a masallacin manzon Allah sallah ɗaya a masallacin manzon Allah ta sallah dubu a wani masallaci yi sallah ya idar ya zo a annabi sallam irin sallah na babu tamba babu ka ya zo zuba ta kawai a gaban annabi ya sallama zo ya gina da ta ya yi fa da bana kalam ta ko ma kai sallah ai ba kai sallah ba ya koma ya fage wata ya dawo irin wata ne to ai zai sha ya dawo zai gaisa da ko ba ta aiba kai ba shi ne aka yi ko yake ya rabu da lafi na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya sannan daga gara ya nake yin Allah ta ce ba sai annabi ya dawo ya zaunar da ya koya mata yadda ake sallah daga farko haka yadda za a yi tsaya yadda za a yi karatu yin za a yi ruku yin za a yi wurin ruku yin za a da tuya komi annabi zai nuna mata dalla dalla haka kuma sai yi da annabi ya nuna ta ga ba ru a matsayin ya san farilla ta nuna ba a yadda zai aikata ta kuma aka nuna da ya yi da ya zo da annabi sai annabi ya kashi gaisuwa ko kai a matsayin ya yi sallah shi za a ce yin sallah in ba yadda annabi ya koyar ba to ba sai ba shi da kullum Qur'ani zai ba da wani abu da alheri a lahira ga wasu a cikin bayan Allah sai ce su suke tsaye da sallah bai ce su suke yin sallah ba a haya kuma sallah da muku duka ba wai da zai mutu ne ba yawa wai suna zakata suna ba da da sallah da zaka tagwaye da abba da fatar Allah ba zai karbi ɗaya ba in babu ɗaya duk mutum ne gida abin gudu da zaka yi ki zaka dan ya da sallah ba ko shi ne limamin gari ya yi a banza ya yi ya zalla da a fito da shi ta halin mutum duba da fito da wanda ba sallah ba za a yi aurataya da shi mutum duba da auratayar wanda ba a sallah ba ba zai aure wanda ba a sallah sai ya ka sallah da shi amma daga sada za a ɗauke ransa ba kawai bai da sallah bai da matsayin sallah shi za a wuce da dama Allah ga mata mala idan aka ɗauki ranku sai a tafi da nan mala'iku kamar nan mutum bai shi ma ya gane kuskurensa wallahi an masa abin ba da haɗi an masa an masa jina jina sannan a ɗauki ran addini ana zuwa kofar saman duniya ana ƙwanƙwasawa tunda a kullum za a shige da rere in bai shige sama ba wala ba la sai an buge shi a ɗaya duk da aka dare da aka raba shi wannan da gani idan bai shiga sama ba zai sha duka kowane rai to idan aka tafi da su sama mala'iku masu ɗaukar ma daga sama suke zuwa a yi azara ilu gidansa a saman hudu gidan ofishin su sama da hudu a nan ofishin su amma kafarsa ta kai kasan bakwai saboda kawo kai ku je kai mala'ika mala'ika mala'ika kamofinsa yana sama da hudu kamofin sun kai ƙasan bakwai saboda girman kayan ya kai saman bakwai can duniya du a zara ila gari da hannunsa yadda kasan ka ɗauki wani gilet ko ka je wajen wani mahauci a ina ya ɗan iya gari idan ya yanka ma alama da yan kudin ga a hannu a dama a yi takarda ka sallama takarda a me ba ka gani a takarda sai dai garin kaɗan zaɓa wannan kafi da aka kana cinyewa ba sai an ji ba ga wanda baka zaɓa ba ma baka bace to ba haka yake mana bane a ɗan wanda a ce ya mu yaron a ɗan wanda a ce yaron a ɗan wanda a ce yaron wata abokin da sauran ko a garin kuma haka ne ko a gidan kuma haka ne ai duk da an ja su mamu sauran ni wallahi baka saura ba Allah ka jira gani ba zai kyale gani ba mai kyale saboda haka haka azra'ili ne gani a nan ɗin zama rayuwa rahama a nan ɗin zama rayuwa azaba ya yi ga duk wanda ya aika a gefen nan za a ɗauko da sauki wanda ya aika wannan nan guda arba'in su muke mutum da arba'in mala'ika zazzan da mutum ya ce eh ya ce ko sura da an gara ma ya in ga amma mu daga wani buje buje zai mutu to da mu ake mu da ba mu mutu ba ana mana wa'azi mu kiyaye Allah amma wallahi shi kan wallahi kan yasa malaika arba'in ya dane ka gana harka to wallahi kan yasa alquran maka ko kaci na mu nana mada kaga arba'in su dane ka wallahi ba kai ba duk abin da ka wallahi ba kai zama kai din malam kuma malaika azra'ilu kafin ya rike mutuwa ya zama malaika mutuwa sai da aka ba shi karfin sammai bakwai aka ba shi karfin sassai bakwai aka ba shi karfin duwatsun duniya aka ba shi karfin mutanen duniya aka ba shi karfin ajarin duniya aka ba shi karfin dabbobin gida na duniya su da waki su waye waye ko da ke doki da a jeji yake za mu nan da ismaili da wani shiga aka ba shi karfin namomin daji na duniya ya haɗa ya haka shi kadai ya kama mutane mala'ikan mutane shi ne har yanzu wajen ka kana da magana annabi dawudu alaihi salam yana da kishi ga shi matan sa dari idan zai fita sai kulle gidansa ba da shigo masa gida kulle gidansa zai ya fita in masallaci za shi ina za shi gidansa ya kulle kayansa in ya je gama abin da zai ya dawo sai ya bude gidansa ana nan ana nan a kwan a taji a rani a damuna wataran ya mu da ya kulle gidan zai bai saba yi sai mai da ake sa ɗaya ta gawar mutum a gidan da miji dukkan bai ji ne da wannan kuma ya kawo gidan nan akwai matsala ko babu mai ya kawo wannan namiji gidan da ya aka yi ko ta ina ya shigo gidan yau ko gidan wani ba a kullum na kado a gidan ɗaya ko matsala mala ka sai to taron ne da Allah wannan zai iya kunya ta gidan nan yanzu idan annabin Allah da Audu ya shigo gida ya namiji a gidan su matan ma wai bai za su faɗa ne kana rufe baki zai ga annabi da ya sa abin buɗewa ya buɗe eh malam kai wane ne ko me yi dalilin zuwa ga gidan nan wai ni wai ne eh to ni dai mutum ne wanda baya tsoron halakuna masu mulkin duniya duk sarautar ni ba na tsoron sarki duniya kana shi a yanzu sarki ne yace ni ba na tsoron sarkin duniya duk karfin sarautar da ba na jin tsoron sannan ko mai shingiye shingiye shingiye ya tsare wani abu ya hana a shigo ya hana a tawa shi ma ba na jin tsoron da shingiyensa ba zai iya tsare ni ba yake to mala'ika mutuwa ne wannan yake wannan mala'ika ya gane to inda ya je gida na da ya kake goma da Allah ya je gida na gidan ka Allah wanda magana ba dai da ne goma to idan aka dauki rayin mutum mala'iku suka dauki rayi su bankwasa a buɗe sama idan mutum ya kirki ne sai a ji kamshi mala'iku su tambaya ko a yi suke kwankwasa wannan kofa mala'iku su zan son muni mai kuka ɗauko haka wani ɗan wani wanda za ka ji wala da ka gane mutum kafin ku ce za ku zanar da bilala kuna ina na biyu sun yi suna wannan magana suna wannan magana wani ne ɗan wani kai gari ka zaku kai ne da zai na kala kala kai ne aka zaku sai da muni ya ji gudu to ya fara samun mataki na alamar dacewa a lahira idan mutum aikinsa bai kyau ba mala'iku suka dauke shi ba daɗi suka tafi da shi ana zuwa sai wadancan mala'iku idan an kwankwasa sai su yi wani ɗoyi a kauri su waye waɗannan wai ya yi muni me kuka dauko mana mai wari haka wani ɗan wani gani ba za a ji kuma da wannan kuma yarin da ku ɗauko ai ba za su mayar ba daga can saman duniya sai su kira yi wala ya yi mana daga saman duniya ka zan wannan ya fi haɗarin jirgi haɗari ko daga saman duniya can saman duniya za su ta kira ya yi fito Allah ya magana kai yake baka annaba karra min as-sama'i fa takallamu hudayun aw ta'awili riyu fi makarin sahihin in ya zo ya tafi da kasa a nan kasar su da ke nan nake dogon kasance sabon Allah in ji kasa ba da ke nan nake dogon kasance sama wa Allah yanzu baka yi ba shi da dari ko wala sai da zarce ya ba za fara yin jaki sai ya zarce haka zai dinga ziyari ya da kasan bakwai daga nan ya kai wani wuri da ake kira su jinu a ji a ɗaure shi a can a rinka ba shi kashi a can zuwa ya jira tashin alƙiyama ya gaya la'ayi su jama'a Allah ya ce alal mai kimar salata sun suke tsaye da sallah wata zaka suke ba da zaka wani bilaki mai yukunu sun tabbata za a yi lahira ya lamu na sun san lahira bi ɗiɗiri lali saboda hujjoji da dalilai yawa na gani yawa to wannan kenan Allah ta yi innal ladina kaga anan wa uwidahum lamma fudila bainahu wa bainal kabal Allah yace innal ladina la yu'minu bil akhirati kaga wannan ba su ba da gaskiya da ranar lahira ba zayyana lahum a'malahum mun tsawata musu ayyukokin su in mutum bai yarda da lahira ba komai a duniya na ga daidai kuna ce masa ga abin da Allah ya faɗa yana ƙi ga abin da manzo Allah ya faɗa yana ƙi waje a ganin sa mummunar da kyakkyawa ne eh saboda son zuciya an da mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani dodo ya fitar da mutane yake alhawai da mutum yake bin son zuciya shi ya fitar da mutane yawa da ne bidan ba an san sakarai gaba ɗaya aka ce an sani waye da wani ba ta lahirarsa da duniyar da duniyar annabi ce ba shi bane aka yi do Allah da manzo Allah kan da shi ta kare na gaba daya shine wanda ya bata lahira dan mai zara dawo wani eh dan wani ya kaburi su ko ka saba ala kai aikin banda abinda ake tsoron bai zai hana ba abin shi da wuta abinda ake kwadayin ko bai da shi na gani magana da bara ina da zamu laki da kaga wannan ba da gaskiya da ranar lahira ba da yana da ba malam mun kawata musu ayyukokin su alqabihata munana bi tarkibi kawati za su dinga bibiya suna aikata ayyukan sha'awa hasara au hasarat har su dinga ganin abin da suke sha'awan nan matsayin kyakkyawa kuma ya amakun saboda haka sun imansu yadda hayyaru na biya suna kaiwa suna komowa li ha indana ka gani ko Allah ya ce saboda mun abin da kuke wallahi ga ga wannan mutane Allah ne lahu zuwa azabi su ne waɗanda Allah zai wa azaba mai tsanani shi ya kace su aka ce mummuna to a cikin azaba ma akwai kyakkyawa ne ai babu mai ma'ana kenan wato mai tsanani Allah ya ce fi duniya tun a nan duniya tun a duniya alƙatar cikin wulaƙanci wal da kamawa a wurin yaƙi ka duba girma irin na abu jahal girman daraja na sarauta da girman daraja na kuɗi da girman daraja na yana da ya'ya manya manya amma da girma na jibiya da ƙungume mai fato tun ciwe ne Allah sa da mu'azu da nu'awiru suka da tsirkansa da sanda aka buba da aka kashe shi a badar kaga Allah ne ba shi kunya ya kakkanta wa hum billahi yakadu min aktarun alayra kuma su kowa a tsara da kankan da masiri ila nar al mu'abbad alayhi saboda makoma su da da da ana bada za mu kwana nan to in Allah ya ba mu iko gobe za mu zo mu tashi daga inda kwana a kai zuwa ga abin da Allah ya kowace jama'a Allah ya mana gafara ya biya ya gafara Allah ya mana albarka yau da yin albarka a ba mu lafiya a ba mu zaman lafiya a ba mu kwanciyar hankali idan da rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa annabi salatu sallallahu alaihi wasallam su da a lamarin da ya jama'a da ya فاتحة صلاة الفاتحة لا جاء مفاتيح من الخير بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولا بال من امر لا يملك شيئا قدر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد ما علم ولا ما علم وتلك ما علم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم طائفة نعم ايه ah to tambayin da kai guda biyu amsa su zai zama daban masu garawar su hada raka hudu salama daya raka hudu salama daya to ya halatta a yi raka a wani salama da amma dai hadija ce salatun laili masana masana da biyu aka tunda na dare da shi amma aka yi hudu to ya yi shi kuwa shafari da watari ba a haɗa shafari da watari salama ɗaya an gane wannan idan ka haɗa shafari da watari salama ɗaya raka nawa kai kenan uku kai salama ɗaya to kuna sa wuce sunan da wuce ina shafayin shafayin babu shi a raba tsakanin biyun su zama shafayi ɗayan ya zama wata ne saboda haka inda aka ji an ce ana haɗa wato wato ƙari ake dama shi shafa'i a ƙallan saraka a biyu wuturi kuma a ƙallan saraka a ɗaya ina ga dama in zai shafa ina da raka a hudu to sai da ya gudun sai ne kalama ina yin wuturi na da raka uku sai ne ukun sai ne kalama in zai wuturi da raka a biyar sai ne biyar din sai ne kalama amma a tabbatar da sai da aka yi shafa in tukuna sannan za a yi wannan wutirin amma in dai shafa'in da wutirin kawai aka faɗa ku ɗaya aka yi musu sallama ɗaya su na da wutiri ba shafa'i ba babu shafa'i kiyar dama abin da ya raba su kiyar sallama ne ma raba sa. Tawa,